وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kammala karatunmu na risala yau insha Allah ta'ala ya ce wa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce inna Allah azhaba ankum gubiyatal jahiliya wa fakharaha bil abai muminun taqiyun aw fajirun shaqiyun antum banu adam wa adamu min turabin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna allaha lalle allah azhaba ankum ya tafiyar muku gubiyatal jahiliya girman kai na jahiliya gubiya kibri Allah ya tafiyar muku da girman kai na jahiliya wa fakharaha da kuma alfaharinta bil aba'i wanda ake yi da ubanni kafin zakkuwar musulunci mutane suna bugun gaba da ubanni ni ne dan wani jikan wani kabila kaza shi yasa ai salmanul farisi da mutane sun kazo suna bugun gaba da da uwayensu da ƙabilunsu sai ya ce abil islami la abali siwahu idaf ta haru bi ƙaisin autamimin ni ubana musulunci shi ya ubana ban da wani uba ban da shi mutane suna alfahari da uwayensu to ni musulunci shi ya ubana in mutane sun yi alfahari da cewa su 'yan ƙabila ƙais ne waɗanda su ce 'yan ƙabila tamim ne manyan ƙabilun larabawa to ni da musulunci ne ka alfahari shi ne ubana ka gani to zamanin jahiliya ana alfahari da musulunci da gida da kuma ƙabila to shi ne kuma har yanzu ba a bari ba dama suna cikin abubuwa guda uku da annabi ya ce kafirci ne kuma al'ummata ba za su basu ba alfahari da, da dangantaka to shi ne annabi ya ce inna allaha azhaba ankum lalle allah ya tafiyar muku da gubiyatal jahiliya girman kai na jahiliya wa fakharaha da kuma alfaharin jahiliya bil aba'i wanda ake yi da ubanni ni dan wani nake don haka na hisuwa ne ni dan kabila kaza nake don haka na he wani tun da shi dan kabila kaza ne akwai kabilun da ko aure ba a ba su ai kamar wani mawaƙi da ya zo zagin wani ya ce fagudda tarfa innaka min tamimin fagudda tarfa innaka min tamimin fama ka'aban balagta wala kilaba da kabilar bani ka'ab da kabilar bani kilab kabilu ne ƙanana daga cikin kabilun larabawa ba su da wata kima to shine da ya zo bacin wani sai ya ce fagudda ɗarfa ka runtse idanunka ma'ana ka sadda kai alamar jin kunya ya kamata ka ji kunya ka sadda kai bai kamata ka ɗaga ido cikin mutane ba in naka min tamimin saboda ka fito daga ƙabilar bani tamim fa ma ka'aban balakta baka ko kai ga ɗan ƙabilar ka'ab ba wala kila ba haka ƙabilar kila an ka ce mugun zagi ne ya yi mishi ina fatar kun fahimta to haka dai to shine annabi ya ce Allah ya tafiyar muku da girman kai na jahiliya da alfahari na jahiliya wanda ake yi bil aba'i da ubanni don haka yau in ka ga mutum na bugun gaba ni dan wani nake ko ni jikan wani nake ko zuri'an mu kaza ko kabilar mu kaza to wannan dan jahiliya ne jahiliya ce ina fatar kun fahimta muminun taqiyun mutane ba su wuce ɗayan biyu duk mutanen duniya kashi biyu ne ko dai mutum ya zan mumini mai tsoron Allah shi ya abin nema au fajirin shaƙiyin ko ko fajiri taɓaɓɓe kaga ashe kenan ba wai da ubanni da ƙabilu da uwaye ake ake alfahari ba a'a da addini aka alfahari inna akramakum indallahi atqakum mafi girman ku wurin Allah mafi takawarku to shi ku wanda an muttaki shi ku ba zai zo yana alfahari da takawa ta ba takawa ba za ta bari ya yi alfahari ba ina fatar kun fahimta mutane kashi biyu ne muminin taqiyun in ji annabi ko dai mumini mai tsoron Allah au fajirin shaqiyun ko ko fajiri shaqiyi antum ku duka banu adam duk ɗayan annabi adam kuke to yanzu uwarku guda ubanku guda da mutum wacce nasaba gare ka da hake zuwa kana mai bugun gaba ka hishi daraja ka hishi nasaba duk uwa guda uba guda ce wa adamu min turabin shi kuma adam ubanku an talice shi daga ƙasa kadiba ƙasa wacce kima gare ta inda daga zinariya an kai shi ko ko diamond ko lu'ulu'u sai ku teku na alfahari to daga ƙasa kuma ƙasar da an hakwaba ta an ka bari sai da ta fara wari masnunin wadda ta canza ta fara wari kasa yan an ka kwaba ƙasa ta cema ba tana wari ba to daga gare ta kuma an ka bari sai da ta bushe sannan Allah ya halicci annabi Adam kaga duk Allah ya yi wannan dai domin ya kashe ma bani Adam girman kai babu dalilin da zai sa ka yi girman kai ciki cike da tutu to girman kai me za ka yi yunwa wagga in tabbar mu ka sai kai ko da bahaukaci na za ka ga yayin ladabu ya ta zuwa bada abinci to wanda yunwa ka sa ya ladabu to wani girman kai za ka yi sannan abincin nan in yayi daɗin mi kuma in ka ce ya awoyi bidan mararraba haka ya da shi kuma in an ka ce ka zazzage shi cikin mutane ba ka iya yi sai dai ka tai can inda kowa bai ganin ka ka zazzage shi kai da kanka kyama ta haka ya balle wani to alfaharin mi duk wanda ka tsugunna ya yi kashi ya yi hitsari to alfaharin mi zai yi kuma yanzu ana iya sawo ma ciwon kai ga kato kwance yana nishi a tallaba a kai asibiti ruwa wanga sai an rika ma haka iya sha to mina magana alfahari take gare ka da girman ka in bancin rashin sani to Allah ya tsare mu daga alfahari da girman ka wa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama annabi ya ce fi rajulin game da wani mutum ta'allama da ke neman ilimin ansaban nasi nasabar mutane ya tashi yana karatu game da genealogy na mutane nasaba kun san nasaba ko wane shi ya haifi wane wane jikan wane ne wane dan zuri'a kaza ne wane dan kabila kaza shine nasaba to wani ya tashi yana neman ilimi game da nasabar mutane sai annabi ya ce wannan ilmun layan fa ilimi ne wanda baya amfanarwa in ka san wani shi a dan wani wani dan kabila kaza wani dan kabila kaza da me da duniya ka da lahira ka bai amfanin ka da komi waje halatun kuma jahilci ne lati dur wanda bai cutarwa in baka san shi ba kun ba abinda ka cutu da shi ga addini in an ka zo lahira bai cikin abin da za a tambaye ka wani dan wace kabila ne wani dawa uba ne ko kaka ne ko uban ka ba a tambaye ka balle uban wani to ka gani don haka ilmun la yanfa wa jahalatun la tadur neman ilimin genealogy hmm? sai dai ana neman ilimin nasaba ne taka kai don ka san ‘yan uwanka don sada zumunta ka da su shi ɗaya ne amma ba wai don a tai a yi alfahari da sauransu ba can da ya ce in na halakanakum min zakarin wa'unsa waje alnakum shi'uban wa ƙaba'ila limaza lita arafu la lita faharu don kusan juna kawai ka san ‘yan uwanka waɗanda yanzu kaga mutane in in sun kai mutum miliyan makka yan an ka haɗu ƙabila ko wace iri abin ga ga sunan dangi ko waɗin mai iri da ganin bakin mutum haka laɓaɓa ka yi kusa gare shi ɗan ina haki ce ɗan gana ne sai ka ji ka samu ɗan uwa sai ku zanna ku kama hira ina fatar kun fahimta balle in ya ce ɗan najeriya ne ka ka samu ɗan uwa to shi ɗaya ya hikimar sanin kusan dangantaka kudin kusa da zumunta wa umar radiyallahu anhu sayyidina umar yadda Allah tabbata gare shi ya ce ta'allamu min ansabikum ku nemi ilimin nasabar ku ma tasiluna bihi arhamakum abinda za ku sadar da zumuntar ku da shi ka san nasabar ka suwa a ƴan uwanka gehen uwa suwa ƴan uwanka gefen uba don me ba wai don ka san nasabar ba a'a don ka san ƴan uwanka ka sada zumunta saboda za su sada zumunta kawai ba wai don a san wane ya hito daga babban gida wane ya hito karamin gida ba wannan is not important ba ruwan Allah da gidajenku ba shi aka la'akai kun ba da gida ake yanzu in mutum ya yi bugun gaba ni jikan mujaddadi dan hodiyo nake ba iyakar nasaba an nan ba to kai kaya bugun gaba to shi mujaddadi shi ko jikan wana shi ko sannan kamin littafi guda na mujaddadi da ya taba bugun gaban shi jikan wani na babu ashe sanda dukkan ji mutum na bugu duk wanda an wata tsiya ba zai bugun gaba da wani ba duk wanda kaji ya yi bugun gaba da wani to ya lalace shi ba kowa ba ne don haka dole sai ya biɗi wanda zai rabawa gare shi in ka za abin kwarai yanzu buhari yana magana uba ne ko kaka ne shi ya zan shugaban ƙasa don haka cikin uwaye ba wanda ya zan shugaban don haka shi yanzu ya wuce a ce mai ɗan wani sai dai yanzu ɗiya ne da jikoki ne su jingina gare shi don haka sai dukkan ji mutum na ce ni ɗan waye nake ni kakana wani to shi ya lalace don haka dole sai ya jingina ga wani babban mutum to Allah ya shiryar da mu wa qala malikun imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce wa rahu ina kyamar an yi rufa'a a ɗaukaka fin nisbati ga dangana mutum fi ma ƙablal islami har aka yi ga abin da an gabanin musulunci min al'aba'i da cikin uwaye ‘yan an ka zo danganta mutum nasabar mutum to don Allah kada aka yi haga kahirai cikin uwaye ne a tsaya bakin waɗanda an musulmi ina fatar kun fahimta to wa ru'ya saliha sai ya sake maimaita mafalki mai kyau juz'un yanki ne min 46 na juz'an daga yanki 46 minan nubuwa na annabci ba ya yi wannan tun harko ba da shi ya buɗe babin aiko to ya sake mai na a wurinta amma sai ya kawo ta can mafalik kyakkyawan mafarki tun da an ce mafarki ya kasu kashi biyu ko uku akwai kyakkyawan mafarki akwai mummunan mafarki sannan akwai mafarki yayi yayin shedan yayi yayin shi da wanda ko ma'ana bai da ka san kayan muhalki amma da sai ma abin ya rikice ma ba ko gano abin da kai to yayi yayin shi dan kenan mugun muhalki kuma kana fahimta amma abin nan da kai muhalki baya da kyau gare ka to shi an mugun mafarki to mafarki mai kyau juz'un yanki ne min 46 na juz'an daga yanki 46 min nubuwa na annabci annabawa Allah na sanar da su gaibi to mu da ba annabawa ba in Allah na son ya sanar da mu wani abu na gaibi sai ya sawo mana shi cikin mafarki sai ka yi mafarkin ka tahi makka in Allah na son ka tahi makka bana ko baɗi sai ka yi mafarkin ka tahi makka ko ko sai ka yi mafarkin wani abokinka ko ɗan uwan ko makwabcinka ya tahi makka kana iyawa kanka kana iyawa wani a ga gaibi ne abinda zai faruwa ne bana ko baɗi ko wata shekara sai Allah ya sawo maka ga yanki ne na gaibi don haka in ka yi mafarkin abu mai kyau ka roƙi Allah ya tabbatar sai ka gode ma Allah kuma ka roƙi Allah ya tabbatar sai in ka yi mugun mafarki kuma to sai ka roƙi Allah tsari daga sheri na da sherin shedan ka tofa sau uku kana sha barin jikinka na hagu to wa man ra'a wanda ya gani fi manamihi cikin baccinsa ma ya karho abin da yake ki wanda ya wanda ya mafarkin mugun mafarki abin da baya so to ta ful ya yi tofi an ya sarihi a ɓangarensa na hagu salatan sau uku wal ya ta'awwaz min sharri mara'a sai ya nemi tsarin Allah daga shirin abin da ya gani ya faɗi addu'a baya ko sai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ara haka yake ga hadisi amma shi wanda ya kawo jiya min sharri ma ra'aitu amma ga hadisi min sharri ma ara an ya ni fi dini wa duniya sai ya tofa sai ya shaho daga kai har ga kafafu barin hagu yayi haka nan sau uku insha Allah ba zai cutar da kun ba a hada ma kowa ba a hadin mugun mawai to walayan bagi baya kamata an yi fassarar ru'uya mutum ya fassara mahalki malla ilma lahu biha wanda baya da ilimi game da fassarar mahalki fassarar mahalki ilimi ne mai zaman kansa in kana da shi to ka fassara in baka da shi kada ka fassara domin in ka fassara ka yi ƙarya kuma ga abin da ya shafi gaibi mahalki gaibi ne don haka wanda bai san bai da ilimin mahalki fassarar mahalki to ya ganga sannan ba wai don an ce in wani ya yi mafalki sai a fassara kaza ba shi kasa kuma gobe in wani ya yi iri ne shi ma a bashi wannan kowane mafarki ana fassara shi ga yanayin mutumin da ya mafalkin mutane biyu suna iya mafalki kala guda amma in sun ka zo inda mai fassara fassarar ta zan daban-daban muna tare yauwa mutumin kirki yadda za a fassara mai mafalki ne daban da yadda na mutumin banza zai kasancewa mawadaci yadda za a fassara mai mafalki ne daban da na yadda maciyaci in yayi irin wannan mafalki zai kasancewa mallamin Allah mai tsoron Allah yadda za a fassara mai muhalki daban da yadda wanda ba shi ba zai kasance don haka ana fassara muhalki gwargwadon yanayin shi wanda ya mafarkin shi yasa akwai wani na nan yana fassara muhalki cikin rima rediyo da garkuwa fm da rtv yana da kyau kwarai to kaga in kacce mai kayan muhalki sai ya yi ma tambayoyi ya ji halin da hake ciki mace ta ce na yi muhalkin na ya aure tambaye ta ke taba ke kina da aure yanzu ta ce a'a ke taba aure a'a ke yi kaza in ya bayan ya gama yi mata tambayoyi sannan ya bata amsa ina fatar kun fahimta to ya gani don haka ba wai fassarar muhalki ba wai static ta ba da wanda da ya muhalkin kaza to kaza ne a'a ya danganta ga yanayin shi wanda ya mafarkin ya ce wala yan bagi an yi fassarar ru'ya baya kamata ya fassara mafalki malla ilma lahu biha ga wanda baya da ilimi game da wanda ya san bai da ilimin fassarar mafalki to ya kama kai ne wala yu'abbiruha alal khairi kun ba zai fassara mafalki ya bashi fassara ta alheri ba wahiya inda hu alhali mafalkin gune shi wanda ya alal makaruhi akan abin kyama ya yi shi ya yi mafalki wanda baya da kyau amma kuma da ya ta fassara sai ya fassara shi hanya mai kyau ba a haka nan ina fatar kun fahimta wala ba'asa babu laihi bi in sha da shi'ar da rera waka waka da ina ƙarin lawali bari in yosani ba ilimi garan baban da sanin fannoni babu laihi da yawan waka sahabban manzon Allah akwai mawaka cikin su irin su Hassan ibn Thabitin irin su Abdullah bin Rawaha su saye da na Ali dan Abi Talib sahabbai da yawa da sun yi waƙoƙi don haka ba wai gaba ɗaya an ka hana waƙa ba yace babu laifi da rera waƙa wa ma khaffa min ash-shi'r amma abinda ya sauƙaƙa na waƙa a Hassan ya fi kyawu menene ma'ana abinda ya sauƙa kada ka mai da waƙa amrun azimun a'a ya ka da in hali ya kama a ɗan a ɗan rera hakan ga maganin zaman banza a bari haka nan abin da ya sauƙaƙa na waƙa a Hassan ya yi kyau walayan bagi baya kamata an yi kusur min shi yawaita waƙa hayya zan baka da aiki illa waƙat don cin lokaci gare ta da kuma hana karatu wa mina shigul bihi kuma baya kamata a shigaltu da waƙa ya zan baka da himma illa waka ka aji komi waƙe waƙe da yadan kana yi baya da kyau wa aulal ulumi mafi cancanta ilmin mukka duka duk ilmin mukkan da ake yi duniya to mafi cancanta ilmin mafificin ilmin mukka wa abdullahi kuma mafificin su wa aqrabuha illallahi kuma mafi kusantar wasu zuwa ga Allah ilimin da yafi kusantarwa zuwa ga Allah ilmu dinihi ilimin sanin addini wa shara'i'ihi da kuma sanin shari'o'in Allah wane ilimi ne kenan ilimin ilimin shari shine ilimin Qur'ani da hadisi da fiqh ina fatar kun fahimta to yanzu sai ka iskan maga mutun ya kashe lokaci yana ta karatu amma bai zan malami ba saboda me saboda ba ilimin shari'a yake ba kaman mallaman kasar ga mafi yawa abu biyu suke karantawa na farko fiƙihu shi ma fiƙihun ba zuriyi suka yi ba na biyu sai su koma ga waƙe-waƙe abinda ya shafi adab adabul arabi littafan adab shi kenan amma shari'a ba san shari'a ba ina fatar kun fahimta kuma ya karanta masanin luga bai yi girman kai duk wanda an masanin luga za ka iska bai mutakabbiri me zai sa shi kibri ɗaukar ya kai kowa jahili ne kuma shi ne ƙaton jahili saboda mafi yawansu lugan nan ɗaya sun ka sani amma ba san shi arwalla ya gaba gare ka sai girma ne ya haɗi amma kuma shi ka kallon ka jahili saboda me saboda kai ko ilimin shari'a a gare ka baka da don haka ba mamaki in ka zo maganar larabci ka yi kuri to kurarren da mutane ke yi ga maganar larabci sai su ɗauke su jahilai da wanda ya kure ga maganar larabci da wanda ya kure ga shari'a wa jahili wanda ya kure ga wanda bai san shari'a ba to mafi yawan mallaman lugan nan waɗanda na na mai da hankali ga luga ba su san shari'a ba su ko mafi yawan mallaman shari'a ba su ne na ga luga to kaji matsalar da aka samu don hakan ga waɗancan suna ɗauka waɗanga jahilai waɗanga suna ɗauka waɗanga jahilai amma su mallaman shari'a tun da sun sha shari'a sun san ba alfahari su ba amma waɗancan tun da dama su ba su san shari'a ba su ka alfahari ba mallami illa shi kuma a ga hakikani ba ba mallami na ba jahili na na kashi da gatari tunda ko arwalla bai iya ba balle sallah hmm to mu tafi to ina yake iyaka waƙe-waƙen jahiliya kawai ya iya sai ka'idoji na larabci wayannan ilimin lugami an matsayin ilimin luga ga addini mustahabbi mustahabbi ne ilimi wanda awwa dalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin neman ilimi farilla ne akan kowane mu wani ilimi an nema ne yake farilla ilimin shari'a shi a farilla wancan mustahabbi ne shi zai taimaka ma ka fahim ilimin gane shari'a da awwa wajibi ka nema wanga ilimi na luga shi zai taimaka ma ga fahimta ta fahimta ingantacciya ka san fa'ili ka san fi'ili ka san fa'ili ka san maf'ulun bihi madalla don in baka san su ba kaga sai ka rikita abubuwa fi'ili kamar sai fa'ili maf'ulun bihi kamar sai fi'il da sauran kwaraskiya ina fatar kun fahimta to Allah ya shiryar da mu to ina yake yace wa aulal ulumi mafi cancantar ilmin muka wa abdullaha kuma mafi ficinta wa aqrabuha illa ya kuma mafi kusantar wata zuwa ga Allah ilmu dini ilmin sana addini nai wa shara'ihi da shari'o'insa mimma amara bi dangane da abin da Allah ya yi umarni da shi umarni na wajibi da na mustahabbi wani ha anhu da abin da Allah ya hani da gare shi hani na haramci da na karhanci wada a'ilaye da kuma abin da Allah ya kira zuwa gare shi kamar na makarimul akhlaq kaga an kira kowa ya zanda dabi'u na kwarai ka zan mai tawali'u ka zan mai jin kunya ka zan mai tsoron Allah ka zan mai kaza mai kaza hmm? wa hadda wa hadda alaihi kuma ya kwadaitar a kai nai fi kitabihi cikin littafi nai wa ala lisani nabihi da kuma bisa ga harshen annabi ne sallallahu alaihi wasallam to duk ilmumukan da ka san ana yi duniya to ilimin shari'a sanin shari'a Allah da umarnin Allah da hanan Allah waɗanda ya cikin littafi ne da, da harshen manzo ne to shine mafificin ilimi to in ka samu na shari'a to sannan kaka tahiya zuwa gyara ilimin da zaka gyara wanga ilimin da ka yi don shi ilimin luga haka yake kamar gishiri ga miya yan an ka yi miya in ba a sa gishiri ba tana ciwa ko ba ta ciwa tana ciwa daɗinta abba zai fita ba in mi ka samu ta in baka sa gishiri ba daɗinta ba zai fita ba eh amma tana ciwa sosai in ka ji ana ci abinci bai ji gishiri ba an ƙoshi in kana jewa ba ko sannin ba ta da gishiri don haka yana ko babu gishirin tana ciwa hakan ga ko babu ilimin luga kana, kana, kana ilimin shari'a kuma cikin ilimin shari'a nan za ka fahimtar na luga ai tun da dai da mi kamar zamanin sardauna in 'yan arewa sun ka zo an ka zo ɗaukar sojoji shi kenan ga credits ɗin da aka so dole sai kana da english da mathematics to an haƙi ɗaukar yare sai a kawo su inda sardauna ranka ya ɗiga yaranmu na arewa da huka cewa su shiga soja sun zo an ƙi ɗaukar su me dalili wai baya da credit ga english game da mi yake ga yace ya ci history ya ci geography ya ci mina sai ya dauki waya buga ma commandant commandant ya ga yaran nan ne ga mun tura ka mai she su ba su eh ranka ya ba su da credit ga english turanci ko yace da mi da mi suke da credit suna daga geography yace da Hausa sun ka rubuta geography nan ko da Larabci ba su iya turanci ba suka samun credit daga geography maza dauke su an gama ranka da ni kamar su baban gida lokacin da sun hagama da shi da su buhari su mamman kwantagorar dussar guda ne sun ka aiza su shiga soja an ka zo an ka ɗauke su waɗancan duka an haƙi ɗaukar baban gida saboda tsawo ne bai kai ba baban gida tsawo ne bai kai ba sai ta inda wannan mamman kwantagorar sai ya jawo shi ya kashi inda da suki da suki shi a private secretary na sardauna shikenan da suki ya ja shi ya kai cikin ofis ya ce ranka ya ga yaran mu da kuka cewa su shiga soja ya zo an koro shi ya ce ka teka ce me faru aka ce tsawo ne bai kai ba shikenan sai ya ɗauki ya buga commandant ci ga yaro nan ne ga an ce tsawo ne bai kai ba ce kowa da ya san dogo nake ci to ka ɗiba cikin tsawo na ha ƙara mai a ɗauke shi ce an gama ya ba da mota ta yi ta prime minister an ka ɗauki baban gida da su ke ɗauki baban gida ya kai shi don haka da bakin ran nan an ka ɗauki baban gida kuma shi ko an ka mai sai gidan commandant don an ce ɗanɗan firimiya ne kaji sai ya samu privilege to shi attarin da suke da da baban shi yasa lokacin da ta faɗi an ka ce ba ya ce in ana kashe rabin sakkwato ya hau a kashe su ya hau daga yan ba musu sun kai to an kai ta halbin su kamar tsuntsaye to Allah ya shirya da mu yana yake don haka a tahi tsaye ga karatun shari'a shari'a ana samun ta cikin alkur'ani da hadisi da littafai su littafan fiqh sharhi ne suke yi ga qur'ani da hadisi inda sun kai sharhi sun kyauta inda ko qur'ani da hadisi ya gaba sun kai mu wannan ya zan daligi ba za a bi su ba gare shi to mu tafi to ina mun ka aji wal fiqhu ilimin fiqhu fi zalika yana cikin ilimin shari'a ka gani kaga shi ya hiswa shi da annasu fiqhu yana cikin ilimin shari'a wal fahmu fihi da kuma neman fahimta ciki nai don karatu daban fahimta daban abu uku ne karatu da fahimta da aiki da yawa mutumin daga karatu amma babu fahimta wani ga karatu ga fahimta amma babu aiki to wanda Allah yawa muwafaka shi ga karatu ga fahimta ta kware kuma ga aiki to haka ake so mm, wa tahammumu bi ra'ayatihi da kuma himmantuwa da kiyaye shi shi ilimin ko da himmantuwa da ke bayan kayi ilimi kuma ka himmantu da kiyaye kakkai kamanci ko kayi banza da shi da himmantuwa da kiyaye shi wal amalu bihi da kuma aiki da shi bayan kayi ka himmantu ga kiyaye shi ka daddake ya zan ba sai an ɗauko littafi ba any time matsala ta taso kana tuna aika karanta cikin risala sai ha kawo ma wanda mai risala ya ce ko ha kawo nassin qur'ani ko ha kawo hadisi game da matsalan nan ka kiyaye ilimin sannan na uku aiki da shi wanda ya yi ilimi bai yi aiki ba bai yi ilimi ba gara ma jahili da shi don jahili yana da uzuri bai sani ba da ya sani da ya yi kai ko ka sani ka ki aiki don haka haikuwa ban takaici to tsakani da Allah yanzu ilimi ɗaya ne aiki ya yi ƙaranci kuma abin da addaban mamaki har da abin da har da ƙanana abubuwa ba iya sawa aikace kullum ina mamaki yanzu mai karatu ka tashi hita da masallaci ya hita da ƙafar dama da yawan mutane za a ga da kawar dama suka hita masallaci kaga rashin kula ƙananan abubuwa ka kasa to ina ga manya duk littafi nawa mun ka karanta na azkar dubur salawati waɗanda na zo da zikiran da ake yi bayan salloli abinda yanzu kamar misali an ce annabi bayan sallah yana zikiri kaza ka karanta mi a ka'ida kakka kwaniran nan sai ka haddace zikirin nan to amma ka karanta ka ki haddacewa don haka gobe ka zo sallah baka yi zikirin me ohanin karatun da ka yi kana nan wanda ka iya shi ɗaya na ka kai waɗanga sabbi da na taho waɗanda baka san da su ba yanzu ga su ka karanta kuma ka ki kula da su ka karatun bai unhani ba kaga baka himmantu da ilimin ba kuma an kai magana ka ce ka karanta bulugul marami ka karanta risala ka karanta mi ka karanta mi ba abin da aka karatu illa aiki da shi don hakan ga da ka karanta abu yanzu ga za ka sa shi aikace shi aka yi karatu shi yasa kaga ga karatu nan zai yawa an yi amma baya da albarka saboda babu aiki yanzu sadda kana rike da azkar kila kana rike da nau'uka uku na zikirra waɗanda aka yi bayan sallah ran nan sai ka cimma wani kuma na hudu da na biyar cikin risala ka cimma wasu biyu cikin risala na abinda a ka'ida ran nan kakka kwana sai ka haddace su shikenan ka samu ƙari to amma ka karanta su ka gani su ma ƙari na ka ci gaba da uku ɗin can da ake bisa gare su babu ruwanka da waɗanda tun amfanin karatun da ka yi karatun bai umhani ba to kuma abin da aka yanzu kenan abin da kuka yanzu kenan abubuwa ga su nan barkata ga ta nan wadda bai kamata ma a ce mutum ya yi ta ba can da wuri mutum ba sai ya yi karatu ba mallami ne mallamin da ka aminta da shi shi zai zama madubi gare ka duk abin da ka ga ya yi za ka ɗauka shari'a ne kai ma kai in kana da ma kai kai sai ka tambaye shi mallan na kana abu kaza me yasa sai ya ce ai annabi ya ce ai gashi ko ko Allah ya ce ai ga aya ko ko kaza da kaza ya baka shikenan da bakin nan ka kai ma sai haka mai to kana tare da mallami ka ce ka amince mai yayi abu baka yi ba kun baka tambaye shi ba kun baka da niyayi to wani irin addini ne wannan kaga ba addinin kwarai bane to balle kuma yanzu ta ma wuce mallami ga littahi ka karanta ga littahi kuma baka yi ba bai sa ka shi aikace ba shi yasa ka ga karatu na ana yi amma bai ko ina ba karatu ɗaya shi yasa can da wurin an kai ka a ce Allah ya bada na tsoron Allah domin karatu daban kuma tsoron Allah daban to sai an sa karatun aikace sannan sai dada sannan sai Allah sai tsoron Allah ya biyo wattaqullahu ya'allimukumullahu ku ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da ku wanda ka sani in ka ji tsoron Allah sai Allah ya sanar da kai wanda ma baka karanta ga kowa ba ya ka'ida to wanda ka sani ma ka ki aiki da shi iyaka dai ka sani dai for the sake of sani in ka tadda maga ka ce ai mun yi bulugul maram amma ga hukunce-hukunce nan cikin bulugu hadisai ingantattu kuma masu amfani ga rayuwarka kaki domin a wannan karatun da ka yi na bulugul mara Allah ya shirya da mu kai ban mamaki daga sallan mutane ka gano cewa karatun banza na akai babu aiki tunda in dai an yi kure ko ina sallah kan tun kana kartun ba ko san darajar sallah ba haka sallah har yanzu ka zan mutum ka karanta tun kana yi ɗaya da ka ga wayan kana yi har ka karanta ka ga dalili ga wani kuma har yanzu ba gyara sallaka har yanzu sallaka ba ta yi kyau ba akwai ban mamaki da ban takaici in ka ga yadda mutane ke sallah in mutum ya taya zai yi sallah shi ɗaya na fila sai ka to mi ya karanta ma mi ya karanta sannan mallami wanda ya karanta tajwidi har karantar suwa ya kai amma in ya zo sallah ka ga wanda ya karatu sai ka yi mamaki musamman in sallah asirci ce sai ka yi ko kwamfuta bata ista karanta kayan ka yi aya biyu ya yi rukui shi ya yi bakwai ya gama to da irin karatu ne aga ya nuna kenan wancan da ya kai ana bayyanawa ya ce tunda mutane na ji ya tsaya ya gyara shi wannan kuma da mutane bai ji bai tsoron Allah don haka bai tsaya ya gyara shi sai yayi da yagga dama haka ya an ka zo tahiya kahin ka ya rabin tahiya sai ka ji limai ya sallama ni ka sa haka nan ko dai ba a bi wasu abubuwan da a cikin tahiya ba ko kuma tahiyar gata nan an yi tabarkace za sauri ban san dalilin da zai sa dan adam ya sauri ga sallah ba duk wanda ka ga yana sauri ga sallah nan ba sallah sallah annabi kan babu sauri gare ta ba gabar da za ka sa sauri cikin sallah annabi to di ba ha gani ɗan an kai ruku'i aƙalla tun cikin lahalari ya ce mustahabbi ne yin tasbihi sau uku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi to sai ka iskan mallimamman mu yanzu kahin ka ƙara tasbihi guda ya taso in ka tambaye shi kuma yayi ukun to kakayayye su wai sannan shin sallar duk tsololuwar sallah da ko an daɗe minti goma to Allah mi ka sa ka yi sauri wurin sallah in ka ƙari sallar mi za ka yi wanda ya hita muhimmanci da aka sauri ka yi ta ban san dalili zai sa a yi sauri ga sallah ba illa rashin sani kuma an ƙi gyarawa tasbihi aƙalla ka yi uku bai da iyaka tasbihi da aka yi cikin ruku'i da sujuda bai da iyaka ko nawa ka yi baka yi laifi ba amma dai minimum kai sau uku yadda za ka samu natsuwa da daidaituwa cikin ruku'i natsuwa da daidaituwa cikin sujuda to kahin ka ce subhana rabbiyal azim wa bihamdihi liman ya taso kahin ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi sau guda liman ya taso kuma in ka tambaye sai ya ce ma uku yayi to a kayayi su attahiyatu abubuwa nawa a cikin tahiya abubuwa hudu a cikin tahiya na farko tahiya ina ne ƙarshen tahiya tashahudi shi yasa ai shi asunan tahiya tashahud tahiya kaga ta ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yana cikin tahiya to shi abu na farko at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihina ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi at-tahiyya dai kenan daga tahiyya sai mi sai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma allahumma salli ala muhammadin wa sallim bai isa ba ga salati na sa dole ya zan salatul ibrahimiyya babu wani salati da aka yi cikin sallah dole wanda duk zakai yana na wajen nau'in salati guda bakwai suna na albaniya ka cikin sifatar salati kowannen su akwai ambaton ibrahim don haka daga tahiya sai ka yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga in sallah ce mai raka mai zama biyu to waɗannan su ɗaya za ka yi ga tahiya farko in ka yi tahiya sannan ka yi salati ga annabi sai ka miƙe ga raka'a ta uku to in an ka zo tahiyar ƙarshe ko ko kila tahiya guda ta kamar sallar subahin ko sallar nafila to bayan kayi tahiya kayi salati ga annabi sai mi sai neman tsari daga abubuwa guda hudu waɗanda neman tsari daga gare su wajibi ne cikin sallah akwai ma malaman da ke fatawacciya duk wanda bai nemi tsari daga gare su babu sallah tai Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharri fitnatil masihid dajjal neman tsari daga waɗanga abubuwa guda hudu wajibi ne to sai ka nemi tsari daga gare su daga gare su sai mi sai addu'a sai annabi ya ce wale yaktar min addu'a ya ajabahu ilaihi ya zaɓi cikin addu'o'i wadda ta heba shi shawa ba addu'o'in da kaga dama ba addu'o'in da an ka samu daga annabi suna nan albani ya ka cikin sifatu salati masu yawa to sai ka zaɓi wadda ta baka sha sai ka yi addu'a da ita kaga abu hudu kenan to kahin ka ƙare tahiya kahin ma haka ga ashhadu an la ilaha illa sai limai ce assalamu alaikum sai ka rasa me yayi kana ashhadu an la ilaha illa wa la sharika wa liman yasallama hmm? to me yayi ya nuna ko dai bai yi wasu ba cikin waɗanga abubuwa ko ko cikin gaggawa ta hauka ya karanta tahiyat da babu sauri mu addole mu bauta ma Allah amma Allah matsayi na uba dole ya amshi da mu don haka dole in kana so an amsa dole sai ka yi da tawali'u to ina sauri yake ga ina tawali'u yake ga mai sauri sauri ya kai ka bari sai ka kare shi yasa ai natsuwa da daidaituwa cikin sallah farillai ne suna cikin farillolin sallah shi yasa musiu salati lura mi annabi ya gyara mai ruku'in da yayi babu natsuwa babu daidaituwa suna annabi ya gyara mai ai irin wanda aka yi yanzu in an ka zo ruku'i maimakon ka yi tasbiya akalla uku to guda ka himka a ƙari guda ka ɗauko kai liman ni ban in shi wai in an kai sauri an ƙari sallah ina za kana aikin mi za kai wanda ya sallar nan muhimmanci a tsaya a yata da kyau in bancin sallah yanzu mai rage muna ita dai to kuma ita ma a lalata ba a tsaya a yata wanda ya kamata kuma littafin duk abin da aka karanta game da sallah an karanta to me ohanin karatun sallah ga ta nan mutane sun kasa gyarawa in mutum ya taya a gama sallar subahin mutane waɗanda samu raka'a guda su tashi ga ka ga ka ga mutum babu kuwa tsakanin amma baka ji abin da yake cewa sallar subahin ayi ta asirce wuce kunya ta wuce haka mi ka sa sallar bayyane ayi ta asirce saboda baka iya karatu ba kuma wannan bai sa ranka ya ɓaci ka ta zuwa neman wada aka karatun ka yadda ka mutu haka nan da jahilci kai sallar subahin cikin sirri zabban kunya mallan ga karatu na ana ta yi ga yanan ga rediyo da talabijin masallatai ana amma har yau baka iya karatu sallah ba in ka tashi ka raka a guda da raka da ta kucce ba ta sallar su ba kai cikin siri tunda baka budawa a ji karatun ka ayyama dariya a gano baka iya ba kuma wannan bai sa ka dauki littafi kuma ka tafi zuwa makaranta ha koyo kaga an ci amanar rayuwa don haka in dai sallah za a yi irin ta annabi babu babu wuri guda da aka gaugawa cikin sallah babu shi kuma baka san rashin sanin ciwon kai kamar gaugawa cikin sallah ba to Allah ya shiryar da mu shi yasa annabi Allah ya ce inna salata na anil fashai wal munkari Allah tana hani daga alfasha daga sallah na ana yi 24 hours kullum an yi hamsu ba wanda ka kucce ma kila ma cikin jami'i amma kun ba abin da ya gyaru na halinka to Allah ya faɗi ba daidai ba ko ko sallar ta ka'ab ba daidai ba sallar ka'ab ba daidai ba to ka tsaya ka gyara tun kana da rai mun karanta hadisi cikin cikin at-targhib wani zai yi shekara 60 yana sallah Allah bai amsa mai ko guda ba shekara 60 to wace hasara ta wuce wannan mun yi cikin at-targhib ko koma baya ko gani babin sallah wani zai shekara 60 yana sallah Allah bai amshi ko guda ba ko guda Allah bai amsa ba shekara 60 kana sallah kuma kai da ganin sallah wani kai kasa Allah bai amsar ta to ganganci gashi nan yan an ka zo ruku'i bai kai na sama yan an ka zo zama ga wanda ya ga dama kowa dai ya wanda in kai wanda ka ga dama shi ma sai Allah ya ma wanda ya ga dama ya baka da abin ka to Allah ya shiryar da mu don haka lokaci yayi da ya kamata mu san ciyon kanmu babu hikima ta karatu illa ayi aiki dai sanda duk an kai karatu ba ayi aiki ba to karatu ya zan bala'i gare ka kai da kai shi dama ba kai ba da yahi ma sannan duk abin da an ka karanta duk fa'idar da ka samu yau kakka tashi da wasu da ƙudurin yau ba a kwana sai na in ta haddacewa ta ka haddace in ta aiki ta ka tabbatar da kasa ta aikace amma an karanta abu cikin littafi ba musu gare ka ba haka yake annabi ya faɗi haka na akai amma kuma ka yi banza da shi to me unhanin karatun da kai karatun da kai bai unhani ba Allah ya shirye shi mu to yana yake wal ilmu ilimi abdalul amali shine mafificin ayyukan addini duka duk aikin da kasan ana yi na addini da sallah da azumi da zakka da hajji da duk wani aikin addini da kasan ana yi abinda an mafifici shi a ilimin addini muna tare saboda duk abinda ka yi ba akan ba ala basiratin ba kayi aikin banza dole sai da ilimi don haka in dai addini haka sun yi to mataki farko farko na addini shine ilimi shi ko ilimi yan an yi shi abinda lalle kayi ilimi aga kaya aiki da abinda ka karanta in ka yi ilimi ba ka yi aiki ba kana nan jahilanka mal ilmu illa al'amala bihi ba abinda ilimi illa aiki da shi haka abin darda ya ce ilimin da ba a yi aiki ba a yi ilimi ba Allah ya shirar da mu wa aqrabul ulama illa Allah mafi kusantan malamai zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki to malamai su ko sun kasu kashe biyu akwai malamai na kwarai akwai miyagun malamai wani ko ubanka ya kashe kasan mallami na karatu da yawan zube ban kwarya kasan yayi shi sai dai kuma babu shari'a tare da shi da ganin abin da ya kasan babu shari'a tare da shi ilimin ɗaya na zube ban kwarya amma babu aiki to shi ne ya ce wa aqrabul ulama ya illallahi ta'ala mafi kusantar malamai zuwa ga Allah maɗaukaki wa aulahum bihi kuma mafi cancanta su gare shi shi Allah aktharuhum lahu khashiyatan mafi mafi yawan tsoro tsoro ne gare aktharuhum mafi yawan su khashiyatan ga tsoro lahu gare shi Allah mallaman da nafi kusanta ga Allah mafi waɗanda nafi cancanta a jingina su ga Allah su ne masu tsoron Allah kaga ashe ba ilimi ɗaya ba kuma sai an yi ilimi na tsoron Allah wanne ilimi an na tsoron Allah wanda an kai aiki da kana aiki da abin da ka karanta amma ilimin ka daban aikin ka daban to kaga babu tsoron Allah don haka wannan kai ba mallamin Allah yake ba mugun mallami yake wa fi ma inda hu ragabatan kuma mafi yawan ragabatan kwadayi fi ma inda hu ga abin da a wurin Allah ilimin sun yi don neman yadda Allah ba sun yi don su farautu duniya ba ka san akwai wasu waɗanda ilimin na farautar duniya ɗaya na a yi amfani da ilimi a farautar duniya a'a to su nasu mafi yawan ragabatan kwaɗayi fi ma inda huga abin da a wurin Allah to waɗannan su an malamai na ƙwarai Allah ya sanya mu cikinsu wal ilmu shi ilimi dalilun dalili ne ilal khairati zuwa ga alherori masu yawa shi yasa malamai ka cewa la faqara ba'dal ilimi babu sauran talauci bayan ilimi duk wanda yayi ilimi kuma ka yi ilimin na tsakani da Allah ilimin na yana ɗaukar nauyinka na fatar kun fahimta kana zaman ka Allah ɗaya ka sa tunaninka cikin wani sai ka ihin da Allah ka yi min ga mallawa ne duka da sai a kawo ma to amma in ya zan ba don Allah ka yi ba to ba ka jiran a kawo ma kai ka biya gidajen mutane kana roƙo da bakin sannan girma ya faɗi don ɗan adam shi ko ba abin da ya ƙi duniya kamar ka roƙe shi wallahu ya gadabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama wa bunayyu adama hina yus'al ya gadabu shi Allah hushi yake in ka bar roko ne Allah hushi yake in ka ba shi ko dan adam lokacin da aka roko ne shi ko hushi yake babu abin da dan adam bai so kamar taji to Allah ya shiryar da mu na yake yace wal ilmu ilmi dalilun ilal khairat dalili ne zuwa ga alherori masu yawa kaji duk abinda inda ya kai ilimi kuma kai aiki da shi to ban ma Allah sauran aiki duk takalihin ka Allah zai daukan masu to amma matsala an yi ilimin dama kai ilimin ka ba don ka yi aiki ba don ka farautu duniya to kana nan biye da ita ila yawmil qiyamah baka samu kuma baka hutawa shi yasa ka ganin mugun mai kullun wahalci yake ba a gidan wanga ba a gidan wanga bai iya mangariba gida ne ga masallaci ne ya bari ya koma gidan wani dan siyasa can ya ka sallan mangariba in an ka kare ya tashi yana wa'azi yana harare harare ya dasu daga za ta hitowa su da kawai waɗanda ya kawo sun san mutumin banza ne don inda ya san ciwon kai ne da bai taho cikin su ba mallami gida ne yaka zaman ni ne a iskan mishi duk abin da zai taho mu mallami gida amma ka ce sai ka bi ko wani mallami garin ga ya rasu cikin tsahin mallaman nan na cikin gari zamanin wani gwamna na siyasa ba sai na faɗi suna ne ba an ka ce gwamna ya yi sakko kasan su can cikin gari mai da sahi ake karatu to gwamna ya yi sauko gidanai gwamna ya ta gidanai yana cikin gida almajirai sun hada hitowa sai ɗanai ya shiga ya ce allah ji kamar ga gwamna nan ya taho ya ce to gani nan tahi ya yi zama ne ya hitowa jim jim jim yaron ya sai koma gwamna ya ce gani nan zuwa ya ki hitowa gwamna ya lura dai bai hitowa ya ce to in ya dama ta waɗe ni in gaisa ina ga ya ce ta gwamna ya wuce yaron ya ce ya wuce to ya ce yana gaishe ka ya ce ya wuce ce to shikenan sai ya hito zamanin karnin mu yanzu ba a yi shekara 20 kila ko da wani abu da yan hakan ba ya hito ya ce ma almajirai da gangan nake hitowa yanzu i- da ya tahon ga gobe aikuwa zai ce na kirana sadda duk mun ka bazzauran ga mun hakoma gidan masu mulki girman mu ya faɗi to di ba ha gani to yanzu mallam kaga shi hol- ya gwamna ya taho gida ne amma ya ketowa to mallamai yanzu ha kada kai na suka yi gida ba a gidan wanga ba a gidan wanga ba a gidan duk duk abin da aka raba ma area boys ya zan a ɗiba shi yasa da ganin su area boys ka ga shagun mallamai don sun to su rage musu dan abin da za a ba za a ɗiba a ba mallamin ga a ɓace su gaba gare su ba su da yadda za su yi kuma ba su jin ciyo balle in lokacin zuwa makka yayi wurin dole sai mallami ya tai makka saboda ba aikin akwai abin da haka su kudin hadaya suka tarkatowa a taho a yi gine-gine a sai motoci a yi auren raki shi yasa dole ga mallami nan shekara 20 yana zuwa maka amma na'ibi ne bai taɓa zuwa ko sau guda ba wata rana a bashi kujera ce to na'ibi yau tahi har yau bai haka saboda ba wai makkan aikin hajjin ma ba shi ya dame su ba abin da ya dame su tahi kuma sun yi sun jirgin farko kahin official zo bakin alhazzan na a kama biya gida-gida da sunan wa'azi an kare to baton hadaya wanda duk bai hadaya kawo kuɗi ne tarka kuɗin mutane shikenan sai a tai a samu rago goma sai a yanki sai a sa tukari su soye sai a samu ledodi ga ga hadayarka ga hadayarka ga hadayarka shikenan wurin kuɗi a tauna a yi gini-gini to Allah ya shirya da mu in kai musu magana su ce to ai duk sadakata ba sadakata ba to da Allah ya ce ai su cewa yayi a ba mutane a ba mallan mai to yace wal ilmu ilimi dalilun ilal khaira dalili ne zuwa ga alherori duk wanda Allah ya ba ilimi kuma ya tsaye sai ga aiki da ilimin to ya bashi alherin duniya da, da lahira ba yadda za a iya walakanta in ka ga mallami ya walakanta ilimin ɗaya ne zalla babu aiki to shi kan wannan ba mai tsaya ma sai ka walakanta Hmm? watulu alaihim na ba'al ladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu shaytanu fakana minal gawina walau shi'na larafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi kaga sai Allah misalta shi da kare mugun ya halitta in tahmil alayya al-hath aw tatruku al-hath zalika mathalu qaumin ladhina kadzabu bi ayatina har zuwa ƙarshe wa qasusul qasas la'allahum yatafakkaruna don haka mallami da dabbobi biyu Allah ya misalta mugun mallami na an ka misalta shi da kare suratul juma'a an ka misalta shi da jaki ka masalil himari ya hamilu asfara da kare da jaki wani an na kwarai ko cikin dabbobin babu to haka Allah ya misalta mallami in yake aiki da ilimin Allah ya shirya da mu kuma ga sunan kana gani sun koma karnuka sai ga babban mallami ya tare gidan dan siyasa yaron dan siyasa na to yace wal ilmu dalilun ilal khairat ilimi dalili ne zuwa ga alherori wa qa'idun ilaiha kuma jagora ne zuwa gare ta alherori na duniya da na lahira wallaja'u jingina ila kitabillahi zuwa ga littafin Allah azza wa jalla mai girma da buwaya wa sunnati nabiyihi da sunnar annabi nai sallallahu alaihi wasallama wattiba'i sabilil mu'min da biyar tafarkin mu'minai khairul quruni wa khairul quruni mafi alkhairin karnoni min khairu ummatin daga mafi alherin al'umma ukhrijal lin da anka fitar su wane ne almu'minuna khairul quruni sahabbai to biyassu najatun tsira ne biyar ƙura'ani da sunnar annabi da biyar tafarkin muminai da kuma mafi alherin ƙarnoni waɗanda an kaitar da cikin mafi alherin al'ummomi ga mutane to biyarsu najatun tsira ne najatun shi ne fa'ili tsira ne fafil mafza'i kuma cikin zabura ila zalika zuwa ga biyar waɗannan al'ismatu akwai tsari in ka bi su ka tsira ka bi ƙur'ani ka bi sunnar annabi ka bi tafarkin magabata na ƙwarai sahabban manzon Allah to ka tsira zabura zuwa ga biyarsu kuma zabura ga biyarsu ma'ana aiki da su al'isma shi ko tsari ne muna tare wa fittiba'i salafis salihi hakan ga ga biyar salafu na salih kaga ashe mai risala dan salafiya ne salafiya ba wani baƙo al'amari bane wa fittiba salafis sale gabiya salafu na sale karnunnukan nan uku da annabi yawa shaida da alkhairi khairun nasu karni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to gabiya salafu na salihi annajatu shi ma akwai tsira in kana son ka tsira da imanin ka da mutuncin ka duniya da lahira to bi salafu na salihi yaya ake biya salafu na salihi duk abin da ka tashi da na itikadi da na aiki da na magana lura ka gani wane ne magabacinka wanda ya wannan itikadin wane ne magabacinka wanda ya aikata wannan aikin wane ne magabacinka wanda ya faɗi wannan magana in salafin na salihu sun yi kai in ba su yi ba kama kanka da gare shi to shi an biya su don mi da muka biya su saboda sun yi mu zama kusa ga gindin magani suna amso ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai su ko tabi'ai sun ka amso ga sahabbai tabi'u tabi'un sun ka amso ga tabi'ai to duk yadda ilimin ka yake da ke ya cimma nasu duk yadda fahimtar ka take da ke ta cimma tasu kai fahimta daban da tasu to kai kai ka san kana ruwa don bayyo a ce ka shi su fahimta addini kai tsugunnin ka na yau to shi ya saka wa kanka adalci kakkai ko duk wani itikadi kakkai shi sai wanda su salaf din nan sun kai duk itikadin da ba su yi ba duk yadda shaidan ya kawata ma shi ga zuciyar dauke ɗaya bata ne nasu shi addaidai duk wata magana wadda ba su yi ba kakka yadda ka yi ta duk wani aiki da ba su aikata ba kakka yadda ka yi shi kenan in ka bi su ka cira wahumul qudwatu sune jagorori fi tawil ga fassara mata awwaluha abinda sun ka fassara shi duk wata aya da ke bukatar fassara to diba yaya sahabbai da tabi'ai da tabi'una sun ka fassara ta ya tsayin ka ga fassarar su ko da fassarar su bata kwanta ma ba gare dauki dai ita addaidai taka da shedan ya kawata ma ita abba daidai ba bi su shi a tsira wastikhraji da kuma fitar da mastanbaduhu abinda sun ka binciko shi istinbadi bincike abinda su kamar ga ayar qur'ani nan yanzu mallami in ya rike ayar nan ta Qur'ani yana iya binciko ma hukunci ɗari ga aya guda to shi istinbadi abubuwan da kamar akwai hadisi cikin sahih al-bukhari ya aba umair ma fa'alan nugair imamu shafi'i ya tahi cikin dare da hadisin ga ya qiyamul layli yana nan cikin fatawul bari mai fatawul bari ya kawo yace imamu shafi'i ya tashi ya dauko hadisin ga ya aba umair ma fa'alan nugair wane ne abu umair kana anas dan maliki ummu sulaimin ta haifi ɗa da abu dalha sai an ana ki ana mai alkunya da abu umair to shi yaron yana da yas tsuntsuwa da yake kiyo ita ake kira nugair to sai tsuntsuwar ta mutu yaro ne mai mai yawan fara'a annabi yana yana zuwa gidansu kuma yana wasa da shi yaro ne mai fara'a rannan sai annabi ya zo gidan sai iskan yaron ginis ginis da huska sai ya tambayi ummu sulaim same shi tace tsuntsuwa ta ta mutu ce to ne sai annabi yake da shi ya aba umair ma fa allan nugair imamu bukhari ya ka hadisin to imamu shafi'i ta cikin dare ya dauko hadisin ya aba umair ma fa allan sai da ya fitar da matsala ta fiqhu matsala wajen 70 da wani abu cikin hadisin ga shi aka ce mai istinbadi binciken abubuwa yanzu kamar hadisi ba ganin malama hadisi in sun ka hadisi sai su ce fiqhul hadis abinda fiqhun da aka hissuwa ga hadisin a hadisin ga muna fahimtar abu kaza muna fahimtar abu kaza muna fahimtar abu kaza to shine to yace wastikhraji da fitar da mastanbadu abinda sun ka binciko shi ga nasoshi na shari'a ko ga qur'ani ko ga hadisi wa idha ikhtalafu fil furu'i in sun kai sabani ga matsala ta furu'a matsalar da bata shafi aƙida ba kamar matsalolin sallah da azumi da zakka da aure da ciniki kaga furu'a kenan ko wal hawadith da abubuwan da sun ka faru waɗanda sadda ana saukar da Qur'ani babu su zamanin manzon Allah babu su balle a ce Qur'ani yayi magana su ko annabi yayi magana su yanzu kama kamar shan kodin zamanin annabi akwai kodin ko ma daga zamanin manzon Allah akwai daga to ka gani yanzu sai ka ce sai an kawo ma ayar ƙur'ani ko hadisi wanda an ka hana shan daga kaga sai dai a yi ƙiyasi mai a illar daga ba tana bugarwa ba shi ke sai a yi ƙiyasin ta da giya da bisa an ka haramta giya saboda bugarwar da ta kai to tun da daga ita ma tana sa hauka shi kenan sai a yi ƙiyasin ta to shi ne alhawadith abubuwan da babu su can da wuri da baya sun ka faru to lam yukhraj ba za a fita ba an jama'a tihim daga jama'ar su me daga jama'a su in sun yi ijima'i su salaf game da matsala wadda babu cikin Qur'ani da hadisi kakka yadda ka aji ijma'in suka bi ra'ayinka bi ijma'in nan nasu walhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi hadana li hada wannan da ya shiryar da mu ga wannan rubuta wannan littafi ko wanda ya shiryar da mu ga wannan addini wa ma kunna linahtadiya ba mu zama masu shiryewa ba laula an hadana Allah da Allah bai shiryar da mu ba don haka shirya ba kakka yi mamakin yayawa ne ya shirya yi mamakin yayawa ne ya ɓace ina fatar kun fahimta shirya baiwa ce ta Allah to mun gode ma Allah da ya shirya da mu qala abu muhammad abu muhammad abdullahi bin abi zaidan alqirawani marubucin littafin ya ce qad atayna haƙiƙa mun zo alama sharaɗana abin akan abin da mun ka sharɗanta an na ce bihi za mu zo da shi fi kitabe na hada cikin wannan littafi namu abinda ni sharɗanta ma zan yi ma to Allah ya bani iko gashi na kawo mimma yantafi'u bihi daga abinda wato yake amfanuwa da shi insha Allahu wane ne man rage ba duk wanda yayi kwadai fi ta alimi zalika karantar da wannan minas sigari ga kananan yara kaga ashe da sala an yi ta ne domin kananan yara to ga dattije da geme geme har da hurhura amma ba su karanta risala ba littafin yara na kuka karatu to daga abinda zai amfana duk wanda ya yi kwaɗayi ga karantar da wannan ga ƙananan yar zai amfana da shi wa manihtaja ilaihi da kuma wanda ya bukatu zuwa gare shi min alkibari na manya kaga ba yara ɗaya ba kenan har da manya duk wannan littafi zai amfane su wa fihi cikin wannan littafi ma yu'addil jahila akwai abin da ke jan jahili ila ilmi zuwa ga sanin ma ya ataƙidu abin da yake ƙudurta shi min dinihi na addini ne ilimin aƙida ba mun yi bayani game da aƙida ba cikin wannan littafi abin da ya kamata a ƙudurta cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah annabi Muhammadu manzon Allah ne kaza da kasta masa da sure Allah na sama Allah na kaza Allah na duk ya kawo su ko wa ya amalu bihi kuma abin da ya kamata mutum ya aiki da shi min fara'idihi na farin lolan Allah wa yufhimu kathiran kuma wanda duk ya bi wannan littafi zai fahimci da yawa min usulul fiqhi na usulul fiqhi ka'idoji na malaman fiqh su ne usulul fiqhi wa fununi da kuma fannoni na shi fiqh wa min sunani kuma zai fahimci abubuwa da yawa na sunnoni war raga'ib da abubuwan da ake kwadayin ladarsu wal adabi da kuma ladubba ladubban shiga gida ladubban shiga makewayi ladubban sa tufahi ladubban kaza dubba ya kawo su ba wa ana as'alullah ni ina roƙon Allah azza wa jalla mai girma da buwaya an yanfa ana shi amfanar da mu wa iyaka da kai wanda kace a ruba wani ya roƙe shi rubuta mai littafin ba to ina roƙon Allah ya amfanar da mu da kai bima allamana dangane da abin da ya sanar da mu wayo ina na kuma Allah ya taimaka muna wa iyaka da kai allal qiyami bi haqqihi akan tsayuwa da haƙƙi ne shi Allah fi ma kallafa naga abin da ya kallafa muna wala haula babu kowace irin dubara wala quwwata babu kowane irin ƙarfi illa billahi sai ga Allah al-ali wanda an madaukaki al-azimi mai girma wa sallallahu ala sayyidina muhammadin tsira su tabbata tsira Allah ta tabbata akan shugabanmu muhammadu nabihi annabinsa wa ala alihi kuma tsiran nan ta tabbata akan ‘yan uwa annabi wa sahabihi da abokan annabi wa sallama da aminci tasliman kafiran aminci mai yawa wannan shi a ƙarshen littafi alhamdulillah